assalamu alaikum jama'a to assalamu alaikum jama'a yau muna takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar sayyid na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata ta yi daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya sake kawo mu inda maulanmu Sheikh Muhammad Abdullah Had Ibrahim Munyin radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar mana da tafsiri cikin littafin bidiyon tafsir na Sheikh Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi a cikin suratul nisa a suratul isra'i aya ta daya akramakumullahu billah amanan mai mata aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن za ka gane inda muka tsaya
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنعلم من آياتنا إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أخوان رسول الله كما صلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فإن الشيخ الدنيا من هذا الرحمن يستغفر بنا من سنة بيننا المرة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع إنه هو السميع البصير جاء منكرا فرق إسرائيل من ضياع inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi daga nan makka zuwa baitul maqdis zuwa sama na farko na biyu na uku na hudu na biyar shida bakwai har takwas bakwai da kawai amma na takwas biyu ne sidratul muntaha inda a jannatul ma'wa ya je har inda sama ya kare sama ba to yana kare manzo Allah ya je har inda sama ya kare to ya hau sama saman sama saboda huwa huwa rasulullahi huwa samaratu samaratu kulli shay shi samara kuma ganyen itace mai amfani to ai duk inda ka ganshi a sama zai kasance ko to wannan shi ne dalilin dole manzo Allah ya je inda halitta Allah suka tsari suka kure da manzo Allah ya zo kamar ya nuna kenan huwa samra ta kulli shay eh amma duk mu misalai ne na adalai wanda saboda su gane matsayin manzo Allah kamar yadda aka yi misali akan ranar litinin rana ta biyu yawmul ahad rana ta farko yawon itinin rana ta biyu to daga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada fitra waka alaylan wannan tafiya zuwa ga sama na manzo Allah ya faru da daddare fi farkon min al-layl wani bangare ne cikin dare ba dukkan dare ba ba wai daga faduwar rana zuwa fitowar rana da safe ba duk wannan yayi yawa dan yanki ne kawai cikin dare laisa al-layl kullu ba wai dare gaba daya ba innama juz'un min al-layl yasir wani bangare ne cikin dare yasir wanda bai da yawa munkaran li'annahu lam yu'raf qabla ma makar ai ba a san daren din ainihin tabbas karfe nawa ne amma dai an san bai kai asuba ba karfe hudu da rabi zuwa biyar kuma ba wai farkon dare ba bayan magariba ko bayan sanin shayi ba to yana nan a kane amma ainihin tabbakar bai nawa ne ba wanda ya sani sai wanda ya tashi su لم يروا قدرا مما مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسرائيل har yanzu kuma munkaran ba a san segon awa nawa ne ko minti nawa ne ko segon nawa ne ko chas nawa ne ban san ingilishi yadda yake kiran shi ba abinda yake a a wanda yake karkashin segon sai seven seconds to in faransa ne kuma chess eh shekara dari shekara daya wata sati 24 hours mintuna second seven seconds aka suke to ba a san ma in seven seconds da ma nawa ne guda nawa ne shi ma sai ya yi 15 sannan sai ya yi second daya second ma sai ya yi 15 sannan yake minti daya so ba wanda ya san lokacin da masu Allah ya tashi ya je ya dawo kamar dadewansa nawa ne ko ya yake sai wanda ya kira shi zuwa sha saboda wannan ma sirri ne cikin sirrin halalan Allah tabaraka wa ta'ala wallahi shi dare in ji shehu huwa mahallul khalawat shine wurin kebewa da masoya ko na gaskiya ne ko na karya ne ko na alhairi ne ko na sharri ne amma ayu wasu abubuwa an yi shi saboda wasu abubuwan sai a je a kauce hanya ana amfani da shi akan wasu abubuwa wanda ba saboda shi aka halarci su ba saboda mutum ɗan adam mai saba ma Allah ne ta saba da wata kamar motar gawa a dinga sata ana kai shi bayan gari ana kwashe itace da shi gabar motar polis an yi shi ne saboda patrol a duba ka gane ko shi ma ana kasa yin sata a ciki ko wani abu kabar kai kabar masallaci an yi shi ne saboda sallah a zo ana mitin na maganan duniya a ciki wannan misali da lillahi kabar wannan duka kabar ma har kai din Allah ya halice ka saboda ka san shi baka san shi ba kuma kana zo ne hankalinka kwance وما خلق الإنس والجن إلا ليعبدوني ابن عباس رضي الله عنه يشي إلا ليعبدوني معناه إلا ليعرفوني كما كان دوني حنك لنكم جيد saboda haka ana amfani da wani abu saboda wani abu amma kuma a je a yi tsabani abu a yi amfani da shi da wani wuri wanda ba mahalli shi ba kun fahimta ko to dare ma Allah ya yi shi ne kawai saboda gana da Allah mazala sassanin bawon Allah na fa na sha fari a masallacin bawon Allah in aka taru cikin masallaci aka zauna da yawa wani yana zai raka biyu kafin ya zauna wani ya raka biyu ma zai sake dawowa kafin ya koma wani kuma zai zauna la ilaha illallah shi yana ganin kamar la ilaha illallah ya fi masa komai bance ya fi ba ya fi masa komai domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul zikri la ilaha illallah la ilaha illallah ya fi wani ya ya fi komai wani kuma zai zauna ya tafi wani kuma wani ya halashi su ya jagala ya shi su wanda wani malami ya ba su a Kano ko Borno ko wani wuri ake ka dinga za ka samu kuɗi shi ya kawo shi alƙalami zai zo kawai mutane suna tallafi yana kwankwakwankwakwan duk wa'in nan gaba daya kaf wani yana can a zaune shi ba sallah yake ba shi ba tasbih yake ba shi ya kala yayi shi yake ba shi ba salat annabi yake ba zama kawai ya yi haka ya yi dum yana kallo yana tunani cikin halar Allah manzala sallallahu ya ce ibadarsa ya ji wanda duk suke masallacin suna sallah suna abubuwa irin nasu kuma tafiyansa ga Allah kamar jirgi ya hau ko kuma jaki ko jaka su hau saboda shi wannan yana da izini wai wa ya tafakkaru na fil khalqi kai kuma abun da kake a masallacin wani ibada ko wani abu wa ya gaya maka ina ka samu izini izinin amawa kawai ka samu amma baka samu izinin haka shi yasa dare in yayi saboda mutanen Allah Allah ya yi saboda su gana da Allah subhanahu wa ta'ala sai da Allah ya gana da masoyin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin dare da ba haka ba da rana ma zai iya gana da shi sai ya zabi dare kuma dare za ga masu kasala da munafikai duk gaba daya duk sun yi baki munafikai sun yi baki shekaru kuma suna nan gidan su dole duk inda munafiki yake baki shekan yana gidan su dole duk inda shekan ya dan samu jingiri kadan to shi ma muna duk yana nan irin su ne suna canjawa ne gadin kayan duniya suke wannan yana nan wancan ya tafi in ya dawo wannan wanda wanda ya kona shi ma ya koma gida lima lam yaqa a zalika naharan to shi yake me yasa ba a abin da ya faru na Isra'il duk bai bai auku a rana ba sai Allah yumkinu ta'ala fihi saboda kar kowa ya samu dama ma ya yi shakka a kan wannan tafiya manzo Allah zuwa sama. Li'annan laila saboda shi dare waqtu mulaqatul a'mal shine lokacin da masoya suke haduwa. Ko kaza bane za ya faɗi wannan? Komin wawancin mutum, komin zaman su dolo ya fi kowa rashin ilimi billahi wallahi tallahi ya san in an yi magriba ya yi wanka ya yi kwalliya in dare ya yi shi ne lokacin aduwa da masoyiyarta ko masoyiyar shi wannan komin dole mutum ya tsana me yasa ko dan Allah da Allah zaka zuwa wajen ƴan matanku bayan sallah za ai ba wani zuwa bane oh ashe kun san to balle rabbul alamin da Allah Muhammad min babu aula saboda haka yi cikin dare kawai saboda su malamai da masana da jahilai duk kowa in ka ji labari a da daddare ne Allah ya hadu da manzo Allah su kai magana ka eh zai yi ai saboda dare ya yi kai ma da daddare kake zuwa can ne inda ba na son fara subhanallahi asra bi abdihi laylan shi lailan din ambatonsa ba an ambatonsa kawai kara zube ba an ambace shi saboda akwai dalili lailan da ma'anar shi bil hada ja'ala al-isra lailan saboda haka ne ya maida shi Allah subhanahu wata'ala ya hadu da masoyinsa cikin dare bi abdihi bai ce bi nabiyi ba bai ce kuma bi habibihi ba saboda nabiyi ya yi kama da guni ma'ana ɗansa in za ka canja shi ɗan kaɗan za ka sa kawai dubu kamar da shi kasa ko sama kawai ya zama guni biyu ɗansa soyayyar da Allah ya wa manzo Allah sai ya ce bi abdihi kawai saboda kar a zo wata rana a je ai ka soyayyar da yake tsakanin Allah da manzo Allah baba ɗansa bane kuwa kuwa kuwa za a fara har can aje aje haka yi kuma ba haka bane to da yace bi abdihi sai sai aka fahimta wannan matsayin shine matsayin annabi Muhammad domin matsayi na annabi Muhammadu cikin halalar Allah wanda Allah ya bayyana uku cikin alƙur'ani uku ne ba wani matsayi na annabi Muhammadu wanda Allah ya bayyana cikin alkur'ani wanda ya rubuta hukunta lokacin da Allah yake ba shi wahayi daga sama ya ba shi alkur'ani da lokacin da yake kira zuwa ga Allah da kuma lokacin da Allah ya dauke shi daga nan makka zuwa kasa ya ba shi abin da bai sarrafa wani annabin Allah ba duk wayannan wuraren guda uku Allah bawa ya kira shi subhana da asra bi wa innahu lamma qama yad'u alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi saboda shi bawa shi ne matsayi wanda manzon Allah yake so yake alfahari da shi ya fi masa sai idu shugaba shugaba ba shugaba ne mu a wurinmu bawa ne a wajen Allah to ba zai zama bawa ba sai ya koma wajen sai yana wajen Allah ya yi sai yana wajen Allah ko ba zai zama shugaba ba sai yana wurin mu don Allah lokacin da yake wajen Allah da lokacin da yake wurin mu uwa ne ne ya fi tafka wajen Muhammadu wurin Allah
ka gane ko saboda shi ma manzo Allah ya bi son Abdullahi alhamdulillah anzala ala abdihi ba wai alhamdulillah anzala ala habibihi ba ko ala rasulihi على عبده الكتاب فلم يجعله saboda haka manzan sassan yake cewa ana sayyidu walidu adam wala fahr ni muhammadu ni ne shugaban duk wani ɗan adam kuma ba abun alfahari da ne menene ma'ana ba abun alfahari da ne ni ne shugaban dukkan halitta gaba daya saboda in ina cikin halittar ni sayyidu ne in kuma ina wajen Allah ni abdu ne kuma in zama wajen Allah na zama abdu ya fi mana in kasance cikin halittar Allah in zama sayyidu shi ne ma'ana wala fakhra in ji shi ليس فخره بكونه سيد الخلق سيد العالمين إنما فخره بكونه عبد الله تبارك وتعالى عبوديته أعظم من سيادته شيء متأين تنباه الله يا في كرما يا في دقة يا في حسك يا في أرمشي أكن لوك تشند زي زما شو جبان خليلا لأنه يكون سيدا إذا كان بين الخلق إذا كان فينا فهو سيدنا إن ينعشق المسلمين شعوبهم وإذا كان في حضرة الله تبارك وتعالى وهو عبد وهو مقامه با با با كيف شيء هو العبد حقا ولا نام عبد ما زال الله شيء كدي شيء باوا شيء كدي duk wani wanda ba manzan Allah ba ne ba wani manzan Allah ne to sabon da ya don Allah shi shugaban sojojin da nan nba ba shugaban ba hauka ba ne shugaban sojoji na abuja ba hauka ba ne shi uba sani a nan gwamnan house ba hauka ba ne da ana oga-oga can kawai ga tunubu a tsaye an isa a kira wani oga a wurin shi bayani in har ba ka fahimce shi ba wallahi ba za ka taba amfani da shi fahimta kuma sai wajen masu fahimta su fahimta da in shi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ana sai da wani da Adamu wala fakara Adamu fa min duni tahta liwa'i yawm qiyamah daga Allah daga Adamu har wanda yake karshe na duniya dukkan su suna karkashin tuta na ranar tashi biyar تحت رواية يوم القيامة ولا فقر كما بقى الفاعل منه manzo Allah ya tsaya ran kafin kiyama duk annabawa suna bayan shi da mala'iku da halitta gaba daya sai aka rike su da liwa'ul hamd manzo Allah ya tsaya shi ne shugaban halitta gaba daya manzo Allah ya ce wannan ba shi ne alfahari na ba in je can in gudu in durkusa karkashin kujera na rabbul alamin in zama bawansa shi ne alfahari na nan ba can ba وإذا كان في حضرة الله تبارك وتعالى فهو عبده ومقامه وفي حضرة الله تبارك وتعالى أعظم من مقامه وهو عند الخلق فلهذا تشرف بالعبودية لا بالزيادة كما قال الله صلى الله عليه وسلم دوك كانت وجن يغرم باوان باوي كان الله باوان الله كوي لا بالزيادة ويسي يغرم شبابا آه بايا الفحري بشوغبا داما شي شوغبا ne سلسل رسول من المولى وآدم ويبقى رسولا دائما وما sai shi yake an nasara zallo wai turawa sun bata da suka mai da annabi isa dan allah wa huwa abdu shi kuma annabi isa bawan allah ne mamansa baiwar Allah ce wa rasulu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sana Allah ummatuhu an an ya'budu aw ya'taqidu fi buluwata aw uluhiyyata li anna Allah halaw bi huliyyati al-uluhiyyati fi atwal maqamat shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mutane da kan abauta ma wani wanda ba Allah ba ya kiyaye shi tun daga farko ma a kan bawa duk inda zai kira shi in matsayinsa wanda ya fi girma zai za ta ce ya ce maza Allah kai bawa na ne yana masu shirme masu wasa masu tsalle-tsalle masu iri shirmanmu masu garaje duk inda ka gan su za su ce za su tafi su ce wane shi na Allah malam wane shehu wane fasto wane wane wane shek wane malam wane jagora wane sai su mai da su matsayin Allah amma wallahi ko a kuskure ba za ka taba wani ya ce manzon Allah Allah ne kun taɓa ji Allah ne ya kiyaye duk za a ga mai wasa zai wasa ya ce ai wani Allah ai nuna Allah wani shi Allah wani kaza zai ya ce ma shi Allah ma amma ba za ka taba ji ya tuhumi manzon Allah akan shi Allah Allah ne ya yi katangan karfe in ma misali na ya yi katangan karfe ma eh amma ban da abin da zan misali da shi haukance in ba shi ba قال الله متعالى أن يعبدوا أعظم مقامات رسول صلى الله عليه وسلم ما في جرمى متين أن محمد صلى الله عليه وسلم مقامه وهو يسير matsayinsa lokacin da yake tafiya zuwa ga isra'u wani arabi min alamin sufi daga wannan alam na kasa ila alamin ala zuwa alam wanda yake can sama manzo Allah ya je yana hawa yana hawa yana hawa har hawa ya kare yana sama yana sama yana sama har sama ya kare ba sama kuma sai ya hau kan sama ya baje wa waqtu nuzul wahyi alayhi lokacin da wahyi zai sauka shi ma sunan sa bawa wa waqtu da'watul khalqi ila Allah lokacin da zai kira halika zuwa da Allah sunan sa bawa amma ba inda ya fi daji ciki gaba daya sai lokacin da Allah yake kiransa Abdullahi. To, alhamdulillahi asara bi abdihi subhanallahi asara bi abdihi amma da yake wa innahu lamma qama abdullahi akwai dadi da kun san waye abdullahi da je gaba sauka ta ce ina kallon ka subhanallahi asara bi abdihi ilayhi shi mutum yayi taba soja ya bari ya dawo custom ya bari ya dawo police ya bari zai sake dawowa sai ya shiga ss kawai wanda babu kaya ma har ma za ka gane shi daga lokacin wanda suka san shi da su kadai su ne za su gane ainihin sunan سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وإنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه هو هو هو wannan hu in ka bi shi zai tafi da kai har ya kai ko me ba hausa yake nufi akan koko ban sani ya da huhu bi abdi ne asra bi ne ya tafi da cikin gare min masjid al-haram daga masallacin makka مكة إلى المسجد الأقصى زوا بيت المقدس الذي باركنا حوله وندا مكة سنيا البركة تدق أبو لك كي مثلا لكن جبالها بالثمار والأنهار أعين تأتوا أعين أبنجي وكما كنور ما نروى وليك تبيع تكيس دق أبو لك مكة بيت المقدس الله يا رب da abinci da abin sha saboda albarkacin annabawa wanda suka saba da nawa ko zan ce mafi yawan annabawa na bani isra'ila dukkan su a nan sun taba zauna ko sun biyo a nan bai kula akwai wani aya cikin taurata aya ce littafin taurata wanda allah ya sauka ma annabi musa ja allah ja allah allah ja allah ووقف في بيت في هارانا معنا بيت المقدس ثم انتقل وقف بيت المقدس ثم انتقل إلى هارانا آية شيني ألا يازو دكانتا إذن سيا كدن بيت المقدس ya harare nan ya harare nan ya kalli can sannan ya wuce makka ya zauna wannan ayar tun da aya ce cikin tauratu ba zan ma fasara shi ba ruwa na na fare ta kawai domin ku san dai Allah dai ya faɗi haka yadda ya zo nan ya dan tsaya kuma ya koma a duk wanda yake jiran shi a wuri daya to ya ya yi hasara Allah ya ke لنريه من آياتنا saboda mu nuna wa shi annabi Muhammad wasu shashin cikin ayoyi ne wasu shashi sun ayyuto ku rufe wani shashi ba wai dukan ayoyin Allah ba min ayatina ma'ana min ba'd ayatina ku rufe nan zan tambaye ba haka shi to su rike ga nan zuwa wa kazalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardh Allah tabaraka ta'ala ya ce na nuna ma annabi ibrahim malakutu samman bakwai da kasa bakwai bai ce min ba'di min min malakutu ba duka kawai kuma shi annabi muhammadu ya fi annabi ibrahim matsayi ya fi shi littafi ya fi shi daukakan annabta shi ne shugaban su gaba daya me yasa shi aka nuna masa duka wannan kuma aka ce wani shashi wannan samman bakwai da kasan bakwai wani dan shashi ne dan kadan cikin rabbul izzati wanda ya halitta wa yakhluqu ma la ta'lamun shine Allah ya nuna masa duka shi kuma annabi Muhammadu ayoyin Allah gaba daya wanda sama da kasa ya fi kankanta a ciki gaba daya kaf shine aka nuna masa wani shashi saboda a gane wani shashi na manzon Allah ya fi karfin wani dukkan na annabi Ibrahim anani wallahi anani an gane
لنبلغوا من آياتنا عجائب قدرتنا أظن ما في فيكم من رب العالمين قال جلال في جلال المحلي شيء إبراهيم يا إبراهيم قال أنا لا ما يشاء إنا قيامة كلهم ينظرون كما تنتظر وقرانا كمان شيء ويا إبراهيم كارن عجائب قدرتنا وإذا جلال يفعل to mu je ga wani ko shi zai kawo nan yau fa innahu shi ubangiji Allah tabaraka ta'ala haqiqa huwa sami'un shine mai ji shi kadai shine mai ji duk wani mai ji ma ba ji yake ba ba shi a ruwa ce amma sami'un huwa ba al-basir shine mai gani saboda duk mai gani cikin gani bai gani هو العالم هو العالم الله شين مثلا بأقوال النبي وأفعاله شين يسن دكا من على مغنغنوسا تبينسا أيوانسا تاتنسا دحالة يسمع فأنعم عليه بإسرائيل سيباشي شوكا wannan kyauta fitirahu wal mi'raj kyauta ce wanda Allah ya ba manzo Allah su'alun huwa wa kadhalika nuri ibrahima malakut samawati wal ardi wa ayat samawati wal ardi wa muhammadun yuriyahu min ayatina آيات حضرة الله تبارك وتعالى التي ليس لها نهاية ayoyin Allah wanda bai da karshe bai da farko bai da karshe ba kamar samawa da wani abu auha ila abdihi ma auha ya ba bawansa abun da ya ba shi ya yi masa wahayi abun da ya yi masa wahayi ya gana da shi irin ganawa wanda aka yi su biyu babu kowa دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نايدي يا سنن ابو حرب يارن نن قوسين بك ابو
bari da baka
shine kibiyan nan da ganin su kasan suna kusa juna misali ne kawai ake yi ƙaba ƙausai Allah ma sai yake au adna ya fi ma kusa kanin yadda Allah ya yi kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sami a ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu وعلم اجتماعه بالانبياء يا جدو ابو ده مزال صلى الله عليه وسلم يكي فريدوك كان زي تاك daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa can sama da kuma addu'a wanda yayi da annabawa dukan su gaba daya wal mursalin da manzalai الرسول صلى الله عليه وسلم رفعه الله فتجاوز السماوات السبع والعرش والكرسي ومستواه الله يا دوسا غاشي ya wuce sammai bakwai ya wuce al'arshi shi al'arshi yadda yake misali da sammai bakwai da ƙasan bakwai da sauran halitta gaba daya kamar kunduwa cikin kwafi in ka bude kwai za ka ga wani dan farin-farin jaja ka za ka wani abu yelo can mai lauci ka ga yadda kwai din ya zagaye shi da ruwa yelo da yawa ruwa fari da wani abu fari sannan bawa na kwai kaga wancan kunduwan kamar shi ne halittar allah gaba daya kaf al'arshi kuma shi ne abin da ya shafi kwanyo yadda ya zahiri ya rube haka al'arshi ya rube halittar Allah ta mara. To shi manzo Allah sallallahu bayan ya wuce sammai bakwai ya je al'arshi har ya wuce ma al'arshi inda kujeran kujeran Allah yake amma na alfarma ba na zama ba kamar dafin Allah ba na kona ba kamar tawagan annabi salihu wanda Allah yake rakumi na ne ba na hafa ba ba na ƙasa ba kujerun Allah kuma shi ma ba na zama saboda duk wanda ya zauna kan kujera akwai inda kafafuwanka zai kalla akwai inda hannayenka yake akwai inda fuskanka yake so bayan ka ba ina yake kallo ba ba ba ba to Allah bai da gaba bai da baya Allah dukkansa gaba ne. To ana magana al-kursi, ana magana kursi mustawan, inda Allah ya daidaito, daidaito irina. Ar-Rahmanu al-Arshi, istawa. Wani mutum wanda zai wuyi kawo labari. ya taba zuwa wajen imam malik kamar da cikin masallaci ana imam malik yana ba da karatu kawai sai daga hannu irin masu karan ba nan masu iya yi a malam malam malam menene rahmanu alal asistawa ya ya Allah ya ya yake ya ya daidaita akan wannan harshen nashi sai imam malik ya kalle ne wani kato ya ga wani kuma a can yake kuzo shi ya dauka zai masa amfani da ku zo shi da kun ga dan iska ku dauke shi daga sama kan ma ya kama kafin kafa ku je can bayan masallaci ku wurga shi ku ku dawo ku zauna ku ci gaba da sauraron karatu eh كيفيته مجهول وسؤال عنه بدعة ومن سأل عنها فهو منافق يا الله ya daidaitu tambayan sa ma jahilci ne shi mai tambayan ma muna da ne saboda haka ku dauke shi kawai ku wurgar da shi can waje kafafuwan ya kuje ya tabbatar a akwai wani la ya ce wai da yinka ana matsalaci ba shi ke nan can shi ne inda annabi muhammadu fakana kaba hausaini a wani ba a wa'a ila abu imawa da zai hau da ya zo annabi musa da ya zo zai ga allah allah ya ce ka zo ina nan kan dutse ka zo sauri ka zo ka same ni ka zo musa mai mai hira da ni ka zo ka zo abokina ka zo yana zuwa ta kai ya malam ya aka yi da ke ai sake in zo a da takalmi ki ne takalmin ka faƙalana alaika annan muhammadu wa da zai zo shi da kansa ya yi tunani ya kamata sai tafi Allah ya lala an shi bina alaika ala firashi mulkin la wanda zai da takalminka cikin mulkin Allah inda kake so kai baka da takalmi wani takalmi a na ai kowa ma ya san kafan annabi Muhammad daban ne tun da ma har ya taka wuri in ya taka dutse dutse duk inda Muhammad ya taka dutse za ku ga duk alaman takan kafansa a wurin eh saboda ka san wani shi dutse tsoro yake bi kar Muhammad ya taka ni yake ina tauri a bari ne lauki in bar alama a wurin mazoyin Allah ne ba ba a kiyaye a kiyaye sai yasa da ya taka gara tsira da kuma mutanen maka suka bi shi da abubakar ne za su kama su su kashe shi da ya taka wurin ya shiga da aka zo aka ga sawunsa a wurin na gode sosai suka kalla suka ga tantabaran har ya kawai a wurin har girgizo ya zo ya yi gida suka kai mutum bai gida nan ba da mutum ya bi wannan ai wannan abu girgizon nan mai girma ma sai ya yi wadanni kuma za ka yake haka mutum bai gida nan ba aka juya kai aka ga sawon takon manzo Allah ne nashi ne ba nashi ne nashi ne amma kuma wannan tsawon wannan tsakar wannan alaman tsawon babu bambanci ko miskala zarrafe da takon kafan annabi ibrahim wanda yake can matakin kawo kayan saboda ne saboda mazala sallallahu ya ce ba wanda yake kama da annabi ibrahim cikin jikokin sa sai ni yawa da kafar ba kafar ka kafar ne amma ku tsaya nan ko a ce kafar ka kafar mu manzan Allah kafar ka ka kafar mu ya nabi wannan shi ne wakan gaskiya إذا إذا قال خير الناس يقول وإن حل يوما فالمسيح العظيم da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajji annabawa Allah ya san da shi da arshi ya wuce kusi ya wuce musawan وتجاوز السبعين ألف حضرة مظلة يا وجي حلرا باين حلرا كذا منين حلرا مثالي kaman saman bakwai da kasan bakwai da abin da yake zaɗin su gaba da aljanu da mala'iku da ruhani da abin da yake ciki duk gaba da da za a ce halara da balle ma al'arshi balle ma al'urfi balle mustawan shi mustawan ma ba zan iya bayani da an cikin masallaci ba a sai da adida sai ya wuce halara bayan halara cikin halarorin Allah wanda duniya ya fi kankanta a cikin su daya bayan daya baya bayan daya har guda dubu saba'in karkara da min jami'il ka'ina ya fita cikin dukkan wani abu wanda ana ce masa halitta ne manzo Allah ya bar wurin لأنه هو ثمرة الكائنات كل شيء ainihin kwayar wannan ganyen kwayar ganyen kuma ai a sama zai to dole shi ma sai ya je sama wa samaratu la budda an tahruza ala ra'ati shajarati dole ya je ya fito akan bishiyar za ka kai shi aw ala ra'si sumbulati ko akan zangarniyar bishiyar dole shi ma ya biyo na kai a sama kawai za ka shi ba za ka taba bude bawa ba sai ka gasa rabu su biyu a sai da a sama kawai to shi ne nan muhammadu lamma kana huwa kamratul hayatul kawni la budda an yahduka sanbulatin tahruju min al-barid فخرج حتى انفصل من من هذا العالم سيبتا حديث ربو ده wannan alam gaba daya kaf alam alam jamu wa alamin jamu jamu jami'i ne na jamu karanta kenan Musa kallamahu Allah inda turi wa qassa alaina ma jara bainahuma annabi Musa Allah yayi magana tare da shi cikin turi kenan duk abin da Allah ya magana da annabi Musa duk ya ba mu labari wama tattabi yaminika ya Musa qala hi asaya ko ba ka ba to fa auha ila abdihi ma auha ka taba ji wani malami yake ai ai ni da an sanar da ni waye babu shuru bai da la ahada ya'rifu ba wanda ya sani kun ga la'ahada din la'ahada ba wan ba kowa ya arihu ya sani ba wanda ya sani din ahadu ma kashi ya sani ahadu ba ca shi ne suna wanda ya gama ko ina da ko ina ahadu ba abba mutum daya cikin larabawa sunansa ahadu jama'a sunansu ahadu maza fa jama'an mata sunansu ahadu ya nisa annabi na sunna ka ahadu rasulullahi bain al-anbiya'i laysa ka ahadi allahu ahadu mace ahadu namiji ahadu jama'an maza ahadu jama'an mata ahadu kowa komai la ahada babu kowa wanda ya san abin da manzo Allah ya yi magana da Allah a wurin ba la malakun ba wani mala'ika wala nabiyun ba wani annabi a wurin sai da su jira su mu za su jira yin handawa ba su labari wala waliyun ba wani waliyu to la ba mala'ika ba annabi ni kawo wani kuma eh saboda shi annabin Allah zai iya aiki ya gama sai a sake wani mishiyan kuma daban ya dawo amma ba da sunan annabi ba in ma hankalin da ba zai iya dauka ba zan baka misali daya ka yadda o'oyi ba ka yadda ba o'o shi annabi isa ba zai dawo ba ai zai dawo a matsayinsa na waliyin Allah ba annabin Allah ba saboda la ba'da la nabiyya ba'da annabi Muhammad ka gane ko ashe wadin can ma za su iya dawowa su ma wanda da annabawa ne su dawo kuma da wata mission daban su ma su zama waliyin Allah sai ya safa aka kera su amma ina annabi ina wayannan amma tun da abun zai iya jurawa har a dawo ma aikin ba an bar aiki ba sai a dawo kama bada na awala kalkin to sai yasa aka ce ba mala'ika ba annabi ko ba mawali ya alamu ma jira bai da kuma ba wanda ya san abin da ya shiga tsakanin Allah da manzo Allah fa awha ila abdihi ma awha la ahad ya'lam la malikun wala nabiyyun wala waliyyun ya alamu ma jira bai da kuma wa Musa haka alaina ma jira bai da kuma Musa abin ya fara kanin su da annabi kanin su Allah duk Allah ya gaya mana eh kuma duk da bai mun ya ya mun qala hiya ata waliyata ya ma'arif sala qala alqiha eh eh wa ma tilka bi yaminika ya Musa Musa ya ga Allah me faru malan na'ibi fa kharra Musa na taba inkarin malan na'ibi yana cewa mai na'ibi wai hausawa mai sabu kace wai ya fadi ya mutu wai mutum ba zai mutu ba sai ya fadi sai na'ibi ya ce fa kharra Musa sai ya nabi mamu goda Musa ya fadi ya mutu a ce ba haushin shi ma ya yi magana da ya ga Allah sai ya fadi yana cikin jazaba da ya gina janaba sai Allah yake zo ya dawo da shi sai ya dinga tambayin shi labarin gani amma duk da bai ne kai mai yana hannunka a kai musa ba kowa bai ba komai sai Allah ba kowa bai komai sai Allah kai kai kai ba kai tsaya kai mun san ba kowa ba komai sai Allah amma menene hannunka malam Musa eh a to to to to to to ai ai sanda ne sanda ko me kike da shi eh ina dan jingina da jini in zan tafi ina kewan dabbobi da shi da daddare in dare yayi shi zan ajiye ya zama fitila cikin daki in wani dabba ya shiga da shi sandan zai tafi ya kore shi kamar annin musa yana bacci wani abu kura ko zaki ya shiga shi sandan zai tafi ya kore zaki in ya je rijiya sandan zai sa sandan sai zai je can ya fi ruwa ya kawo ya kawo ma'aura da ya ce sanda ta ce sai Allah ya ce alƙaiha ina fatan kun fahimta ai ya kamata Musa yake sanda ne kawai me ya hannunsa yake sanda yake sanda ta ha to daga yau duk wani taka da nana bala'i matata motata gidana ayana nanana tanata kuma rikicin duniyan gaba da ya kaf da na malam ibrahim na gidan sai sai zuwa azu da na malam nasu yana tare da na kaulaha da na fas da na morocco da na saudiya da na nan kaduna ko ina a duniya da na kano duk bai wuce tata ta da nana na shine rigimo eh ai mata ta ce ai yar uwa ta ce ai ai dan uwa na ne shine rigimo da kai abin da Allah ya ga Musa alqiha alqiha in ka watsa da shi ai ka huta a ai da shi nake cibin ruwa a rijiya da shi yake muku da dare yake kore mun dabbobi annabi musa in yaji kiwo kwanta zai karkashin bishiya shi sannan zai kiwo dabbobi duk dabban da zai kiwo wani wuri ko ya shiga gonan wani kasan masu gona da masu kiwo ba su taba shirya ba duk daga annabi musa shi sandan ai da shi nake amfani da shi yasa ba zan iya warka da shi ba oh ba za ka jefa ba eh ba za ka jefa ba eh ba za ka jefa ba eh to go to rike fa idza hiya hayyatun ta'a me zai zama maciji eh sai yasa aka ta cijin muna ta fadin wayo suwa da suwa da a إنما أموالكم وأولادكم لا أحد يعلم وما تلك بيمينك يا موسى الله يا بابا الأباني أما أبن يما يهيرا ليدا أن محمد با وأن يحيي كان يوزن رب العالمين كيف كيف بيوم
an tafi da shi sai mu tsaya a nan zuwa gobe insha Allah sai mu gaba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف وخاتم لما سبقنا في الحق الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله